Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Matazu Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutallib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Iya aibarutiya, matubuliya, طريقة السنبولية طريقة الأويسية طريقة الأويسية طريقة الأذنية طريقة الخديجية طريقة البستانية طريقة الخواتية طريقة الأدانية طريقة المنصورية طريقة القلندرية دي تبودن يدين غيوس haka shi ya rage Allah ta'ala ne yi dinga yi dinga yi dinga har ta kai shi jami'a ta kadiriya da fadla masiya da khalwatiya da nasiriya da malamatiya har shi jami'a da wani babban wali ana ce da shi Sheikh Abi Abdullah Sayyidi Muhammad bin Abdullah Tazani daga nan shi jami'a da wani babban wali ana ce da shi Sheikh Abdul Abbas Sayyidi Ahmad Tawaj At-Tazi shine wanda wato yau fatin jami'a shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya a dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da hudu sannan a shi ne wanda ya wabati wato daren ashirin da takwas ga watan jumada ula hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hudu shi ne wanda lokacin da suka ɗauke su jani ke gaya su ne yake cewa in tanil khalwata wal wahdata wa sukra hatta yasahu Allahu alayka fa innaka tanalu maqaman azima ina maka wasiya kai shiga halwa ka koyi ka kuɗance kai kaɗai ka rabu da jama'a kai ta ambatan Allah Allah ta warfa ta'ala zai maka wani irin fasali domin na gani sai za ka rasu wani irin makami mai girma a wurin Allah to daga nan sai tunani in tsari zuwa magrib ya shiga ƙasashen sahara ya ta san mazawiyar babban waliyin nan a shek sayyidi abdulkadir bin muhammad al-abiyar a nan sai tunani zauna sai da shekara guda daga nan ya intiƙali da mutum misal daga nan ya intiƙali misana ya ta san mahajji aikin Allah zai je izarci kabarin kakansa sallallahu alaihi wasallam akan hanya su ziyar da Allah ta'ala nu ya tsaya wani gari ana kiran garin Azwawa a nan ne kabarin wani babban wato wato akwai wani babban wali a wurin ana ce da shi Ashek Hadi Abdullahi Muhammad bin Abdurrahman al-Azhari shi ne wanda ya wafati yana shekara 1180 farkon watan al-Muharram sannan shi ta gane shiga Tunis a nan ya tsaya wani babban wali ana ce da shi Ashek Abdul Samad al-Rahawi shi ne wanda ya wafati yana shekara 1186 seventeen seventy six yau fati to daga nan sai tijani zauna a tuni cikin da karantarwa har sai da ta kai sarkin tuni kansa yayi mamaki to tijani radiyallahu ta'ala anhu har yayi ko da takarda yace yana so ya mai da tijani shine shugaban malaman garin gaba daya to tijani bayan da aka ba shi takarda ya karanta sai ya murmushi yace sarki yana so ya yanka mun albashi in zama shugaban malaman bukatar zakka raban gado malaman limanci malaman jagoranci malaman fiskin da an tashi wani ba a ƙasa a kira su ya ce ni ko ina so in zama shugaban makarantar shugaban malaman makarantar wata kullahu ya alli musulullah wallahu bi kulli shay'in alim sai tijani bai sallama da kowa ba daggari shi kenan sai tijani ya hau jirgin ruwa da tsaya ko ina ba sai ta samma misra sai tijani radiyallahu ta'ala ne shiga misra halin ya da wani babban wali yana ce da shi Sheikh Mahmud al-Kurdi shi ne wanda farkon addu'a da take tijani abin da yake shi tijani anta mahbubun inda Allah fi dunya wal akhirah kai masoyin Allah ne kai masoyi ne abin so ne a wurin Allah duniya da lahira shikenan sai ce shi tijani ma matlabuka menene bukata ka da har kabar garin ka tona sai tijani ce madalabi al-qurbani fi ijma bukata ta in kai kujerar qurbani fi ijma sai ce shi tijani laka asfara minha za ta rufe sama da ita ma daga nan sai tijani ita ne shiga maka sai tijani ya shiga maka hijira na shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da biyu sabantin sabantin sai tijani ya maka sai tijani shiga maka a nan ya da wani babban wali ana ce da shi a shek ahmad bin abdullahi al-hindi shi ne gauci a wannan lokaci shi kenan sai tijani shiga dama yana gani dan akwai wali wali in suka kafin ta kan kujerar wali ta duk abin da ke faruwa a ƙasa suna gani da ya ka shigo shi yan sai ta da hadimin sai ce ka ji za ka ga mutum ne kama kaza ne kama kaza ne kama kaza sunansa kaza sunan babansa kaza ka tambaye shi in ya cika waɗannan sharuɗa ka ba shi wannan takarda inda suka wa kasa ba shi yanzu yana duba duba sai ya ga shi ya kuma ga ce malam ko kai ne sai ji Ahmad duka kwarai ni ne Ahmad sunan ma yanzu ka sai ji Muhammad kakan ka sai ji Musa dan sai ji Muhammad to aina kace mutumin ina ne sai ce mutumin aina madi to ina ne bukatar ce ci sa yace to kai aka aiko ni wurin ka gashi ka ba shi takarda to tunani duba ce ina shi na sai yana gida suka taho suka taho su tunani su dai a a ai shi na ba a shiga wurin sayar da da yake karu cewa ba ya fito ba a haɗuwa ya kawo irin makami ba dama ya haɗu da wani shi kenan sai ba shi su jani hakuri shi wannan dattijo shi wannan tsoho suke so su jani ka yi hakuri kar ka ga babar ka shigo wuri na ba abin da ya sa akwai wasu dalilai akwai wasu dalilai kaza kaza kaza kaza kaza suke so su jani amma ya ishe ka kai ne magajin ilmaina da asraraina da mawahibu da laqaihu da anwaru da ulumu da takkin asraraina shi kenan sai muridi ran sai ba shi sai ba karwakan lahu ni shekaru ina ma hidima yau kawai wani bala wani wani balarabi ya zo daga kai ba kai ba ka ce shi ne magajinka sai ce da wannan yaro ta'addat ayyuhal walad laysa al-amru li inna ma huwa billahi law kana al-amru li la dafa'atu ila waladi walakin al-amru bi billahi yutihi man yasha wallahu bil fadl azim sai yaro na bukaji lamarin ta ba nawa bane da lamarin nawa ne kai da kake tunanin kai dana ne ka manta ina da yaya sai hidimar da kake mun na san ta sai da yaya na in ba yaya na mana amma na dauka na baki abin na Allah ne yana ba wanda ya ga mana sadiki kawai yace sai ku yarka hakuri ba mu haɗu ba amma za ku haɗu da kuɗi biyu a Madina shi ne sai ku jara Allah ta'ala anhu ya ba shi Allah wani ce karka bayyana da komai na da kai ka bari ni din nan an sanar da ni daga halara cewa zan yi wafati 20 ga watan Zulhajji ko ko ikon Allah yanda ya faɗi din nan wallahi haka yi haka aka yi haka yi wafati to daga nan shi tijan bayan ya gama abubuwan da yake yi Madina ya haɗa wani babban wali yana ce da shi Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Sarmani shine lokacin da suka ce shi tijan radiyallahu ta'ala ne yake shi tijan ya hakuri ya sace halwa kwana uku shi tijan ta shi ba zai halwa ba to anan dai haka dai abubuwan ya gudana har shi tijan ya taho ya sake dawa Misra suka sake addu'a da Sayyid Mahmud al-Kurdi kuma shi tijan dariqar khalwatiya ya umurce shi ta ya karba ba dai ya ce to ya bayar in ya ba shi ilamin abubuwan da zai gudana ko su jane karba lokacin da ya da sai bi alil harazi a wacce ya ba shi shi sai alil harazi dariqar khalwatiya da ya hadu da sai bi muhammad al-mushri a wani gari da ake ce da shi tunisan shi ma aka ba shi khalwatiya kamar kamun annabi ya ba shi tijan dariqan nan tamu shi kenan sai tijani ya dawo daga nan sai tijani radiyallahu ta'ala ya ci gaba har ya zo ya sake dawa tuni nan sai tijani sake zama ya tafi cikin misana daga nan ya sake dawa fas sai ya zanci kakansa hijira tana shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tisin da ɗaya shi ne sai bi idris wato sabantin saban sabon sai tijani ya sake dawa fa a nan ne sai tijani ba ya laharabin ɗariƙa ana cikin kasuwanci sai bi ali laharabi sai tijani radiyallahu ta'ala anhu yana daga nesa da ta Ali Harazi sai ya dago ya kalli zai tijani bai taho ba abokan kasuwanci suka ce malam sai an kira ka baka amsa ba kai mu baka shigo da kasuwanci ba ya ce wani mutum ne ban taɓa ganin shi da ya kira suna na na asali wanda ake kira na da shi a gida kuma ni ban san shi to tijani ce ba wannan bane zai ba ka mamaki bar kasuwancin ka zo in gaya ma wani abu da ya huwanta ya matso sai tijani ce ba kai mana kai mafarki yau shekara ka zake ka manta abin da kai mafarki kana roƙo kuma a tuna ma da za ka samu wanda zai tuna maka ka ce za ka ba shi abin da kuma mallaka yake ko yanzu kuwa aka samu wanda zai tuna mun zamba to shi yana cewa ya kai ka ga annabi annabi ce maka wanda za ka sadu da makamin iri kaza iri kaza a cikin walita amma wanda zai kai ka makamu sunansa Ahmadu Tijani abba sai tsalle saboda munna zai rubuta zai Tijani ko ya ce kai na duk ba wannan ba ana Ahmadu Tijani ni ne Ahmadu Tijjani ɗin ai sai na su sana aka fito yaya za ka ci gaba da kasuwanci ne ko ko za mu tantare ta a so dama kasuwancin temporary ake sau da aka yanzu kawai dama ko ake nema shi kenan da muke ya rabbi Allah ta'ala aka wasalar da shi aka rinna shi aka mai da shi yadda yake din saboda tsabar rinin da aka yi masa idan yana lazimi wallahi shi kana ganin shi yana karewa yana karewa yana zama kankani kankani ya damu mu kaman maji ya dawo kamar kadangare ya dawo kamar kankani har ya dawo kamar kiyashi kana kallo zai ɓace shi karbin kai akan da ke rabbi Allah ta'ala wannan tsabar karfin walisali irin tarbiyyar shi yake jami'a in yana kiran Allah shi ya kauce ya bar samuwar ya tabbatar da samuwar Allah ko haka abin yake to tijani ya zo ya shigo a wannan gari da raƙuma guda saba'in wani kaunin hadda wani ya shigo cikin masallaci cikin masallaci ya fito ya ci haɗa a kan kallawo to tijani ya ce ya fara jayen tarbansa ya san kalla ya za a shigo da raƙuma su fata masallaci to tijani ɗaga mai tarbi ya masa ishara ba za su yi ba yaran mai gadi ba ta ya ba malam ga ka kamar malami kuma ka abin nan ma baka san zanzar ɗakin Allah sai kyautu gani ya yi kyau rige ta kaga idan guda ɗaya ya tashi a ciki ta kwashe duka na ba kyautu gani da ya zauna ya kalli gaba bai wai ga baya ba bai kwanta ya yi bacci ba bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai sha tsari ba bai sha bayan gida ba sai ki gane sai da wata guda yana zaune yana kallon gabas sai jingina da bango ba kuma bai waiga ba sai dai miki ya sallah ya zauna ya cigaba da jinsa kuma raƙuma ba su bacci ba ba su tashi ba ba su fitsari ba ba su yunwa ba kuma hankalin su bai tashi sai hankalin ya dade ya tashi ce to ba na tsokalo ba sai ya ruka wurin sarki ce to ranka ya dade kai ke neman manya yau kana ga babba yau kam ido na ya ga babba har sai aka yi ai wato wani bako ne zo kaji kaji kaji yau watan sa dai guda kenan a masallaci bai ci abinci ba bai sha ruwa ba bai tafi ba bai fita bayan gida ko taɓa ruwa ba ki fada kawai ki a cikin masallaci sai san ce ce kada ya fito ka ce ina tafi zai ga shi tijan shi tijan shi an gaya maka ni bakon sarki ne da yasa ni da na zo ban nemi sarki ba ni bakon Allah ne yasa kaga da na zo na nemi ɗakin Allah ne to Allah a karɓar Allah da zai din za a taimake ni dai a zonin sarkin nan da zan samu na abu gaskiya to tijani ce ko yanzu kai magana to shi kenan bari zan je mu je wurin sarki ke samu alheri ni ban da bukata wurin aka je wurin sarki sarki ne da shau tijani iso shi sosai ya karrama sai tijani masa duk abin da ya kamata ya masa da girma shi kenan sai malamai ran sai fara fati dalle kawai wani zai zo ga ciki ake aka saba girmama kai ga wani kuma ya zo shi kuma yanzu shi ne yanzu an abin da ake bayarwa za a raba shi ke a ba shi rabi a ba shi rabi ka ga dole cikin malamai akan wannan da ba a ba da kuɗi wallahi ba za su jira da kowa ba duk akan wannan ake wannan hayani duk da gaji shi kenan aka dinga suka wannan zai faɗi magana wannan zai faɗi magana akan zai tunan aka dinga aiko da wasiƙu na zagi har sai da ta kai wasiƙu sun kai za a iya da ta kai mu dalladai na zagin zai tunan to da Allah ya so mutanen gari da malaman su san waye so su gani waye su to Allah tabaraka taala ya jarraba wani bawan Allah ya je masallaci je alula ya sallah ya shiga bayan gida sai ya yadda zakar kudin sa da ya yadda zakar kudi da ya lura har ya fito sallah ya tafi wani kuma ya shigo bayan sai ga kudin da ya dauka da ya gama duk abin da zai sai da zai tsaya na jira sai ga wancan ya dawo idanuwan su sun ja yana ta zara ido sai wannan ya taso cikin malin ya na ga hankalin ta tashi ya ce wallahi dole hankali na ya tashi kaji kaji kaji kaji kuɗi na ne suka ba ya ce nawa ne suka zama ya ce ya fita a wata yadda kani a kullum sai ya ɗauko sai nuna mai ce ina wannan ya ce ya fito a wasu kuɗin yana karɓa sai ce billahi da bila da Allah ko dan aljanna in ko kai ba dan aljanna bane to mata ta ta fita take nan da nan malamai suka ta aka fito ba mata ta ta kiya dan babu wanda ya san dan aljanna sai Allah kenan aka yi sarkici sai wani ta san akwai na kan in eh duk da aka gana na kai dan tsirkun da ne sai wani dan tsirkun ne ne ta wani ta kai wallahi idan ka bi ma ta malaman nan sai sun dace ma aure ba shi ka san malamin nan da ya ta guda a masallaci ya sa miki ka ta gore idan wanne yake ta ta kuma ta fata in ko yake ba ta fata wallahi in duk malaman garin nan za a tara wallahi duk ya kai ya kai bukata kenan aka zo aka yi jaje da zai ana cikin gaba kuma cikin halara ba a san ma wani abin jita sai ga wani in kai ta mutum sai matar ka tana nan kaji in ta gada maka kace mata amarya ni ce nan ai sai wani zai ce to ba ai ma malamin nan ma da wata guda a masallaci bai ci abinci ba ma ai ya ce mata ta tana nan sai malamai to tsoron ko da ka ji abin da muke ji mako mutumin nan zai kawo hukuma ka ji ka ji ka ji ka ji abin da yasa ka nan kalin shi sai ce ta magana ilimi a kira ko tijani ba a su asiri ne zai to sai tijjani yana zuwa cikin haiba da fardini ga hasken nan na karta sai mana ga hasken karta ga hasken walta ga hasken kudbaniya ga hasken fardaniya ga na jalibiya ga na gausiya ga na khatimiya mai digo ga na khatimiya babba aba nan da nan aka girmama shi sai tijani aka ce ka ji ka ji abin da malamai suka ce kai kuma ga abin da yake ba ni bane nake wannan matar ta tana nan Allah ne yake Allah yake ayi la yake yake ku kwantar da hankalinku Allah tabaraka ta'ala shine ya faɗi shin mutumin nan da ya tsinci kuɗin nan da wannan yake masa aljanna shin kuɗin nan da ya tsinta yana so ku ba aka ce yana yake to yana so aka ce yake to da yasa ya ba shi malamai suka ce yana jin tsoron tsayuwa gaban Allah to ta gane ce mene ne hukuncin wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban Allah malamai suka ce fa innal jannata hiya al-ma'awa ku da bakin to ta gane ta afkuwa ce kun ma su ne kun ba kan kwamu wa amma man qala wa qama rabbi wa nan nafsa illa wa innal jannata hiya al-ma'awa to ta gane jiya ne gaba shi kenan da girma ya kawo al'amarin to ta gane kuma sai ci gaba yake kullum lamarin to ta gane sai ci gaba yake ba kakkautawa haka aka yi ta tafiya haka aka yi ta tafiya har sau tijani Allah kara masa yadda wani irin haske na biyu ana cire nurul fatwar rabbani ya sake dukan zuciyar sau tijani sai ga kujeran mukaddima ta hakikatul muhammadiyya ta bayyana ɗakin sau tijani ko kuma ba ɗakin sau tijani ba a wani gari da ake sunan hadis go ne wanda ibn babu al-alawi ke cewa ta Allah bi hadha al-ayi fathan li shaykh kamil al-iman bi ar-ra'ad al-ayn ayn ar-rahma yaqzatan fatara ayn al-umma wa qala da' كل سيوفك والفر أنا مرجيك وسيفك الأبر وقال أنت وارثي وعسبي وولدي حقا بغير أتدي وكان فتح شيخنا جدي بكسر الإسعاد أبي سمجوني وأنني كنت جاني الذي بين مسا كما أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا أنت ولدي حقا وأكو قلت مس اترك عنك جميع الاشياء انا شيخك ومربيك وكفيلك لا من مثل مخلوق عليك من اشياخ الطريق الزم هذه الطريقة من عين الخلوة ولا تزال عن الناس حتى تصل مكانك الذي وعدت به وانت على هالك من غير فيك ولا هرج ولا كسبت مجاهدة وقال له انت وارثي وهديدي وقال له أنت هديه وكل من أحبك هديه وأنت من العاملين وكل من أحبك من العاملين أصحابك أصحابي وفقراؤك فقرائي وتلاميذك تلاميذي يكتب سورة الجنة كل من غير وجهك يوم الجمعة ويوم الاثنين دخل الجنة بالأجير الخالق wannan shi ne zai tijari wanda shi Ibrahim ya ce wa inda na lula kaji hatmun habu kai lam bi khalqa to a nan ne dukkan lamarin zuwa bijani radiyallahu ta'ala anhu ya faru to da haka ɗan uwa mu gode wa Allah tabaraka ta'ala da ya ba mu wannan shugaba sanan zai biya radiyallahu ta'ala anhu a ya karɓi karɓi da rika bayan annabi ya gama gaya masa haka sai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi in kuntu baban linajati kulli asib musrihin ala nafsi ta'allaqa biha ni'ma wa illa fa ayyuhal lilli ya ma'aikin Allah wannan dariƙa da ka bani duk na ji ka faɗi ni kaza ka mun baiwa kaza ka mun baiwa kaza to ya rasulullahi waliye ka mutu baiwa iri iri daban-daban shi da alƙadar zai ni kace ne karɓar ɗaukar su zai shiga aljanna sai dai abu da rufai wanda ya sallah bayan shi zai shiga aljanna sai dai abu da badawi wanda ya ci abinci da shi zai shiga aljanna sai dai abu da zai bukari wanda ya san sunan ka hakikatar zai shiga aljanna wani ka hafa faɗa wuwa to ni ya rasulullahi ni ka yadda duk wanda ya bi ni duk zunubi duk saɓon wanda ya bi ni in yi ta'alluki da wannan ɗariƙar ta Allah zai karɓe shi. Sallallahu alaihi wasallam ya ce an ta babun lina zati kulle aqil muslimin ala nafsi ta'allaka bi. Sai tsoba ce ta sanadin tsiran duk wani ya saban Allah in yi ta'alluki da kai Allah zai karɓe. Daga nan zo tijanin karɓi ɗariƙa. Annabi ya ba shi istighfari ɗari salatu fati ɗari babu la ilaha illallah. haka aka yi sai sai da aka shekara hudu ɗariƙar tijjaniya ana ta karanta wurdi a a yawa bayan manzalla sallallahu alaihi ya ba shi tijjani su tijjani karɓi ɗariƙa a shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da shida 1781 sai tijjani karɓi ɗariƙa a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to daga nan wannan shi ne a shi ne farkon wuri istighfari dari salatu fati dari to su gane zauna shekara hudu babu babu la ilaha illallah ana ta karanta wuri sai da shekara ta kai dubu ɗaya da ɗari biyu cikin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shi su gane la ilaha illallah to su gane annabi ya cika masa la ilaha illallah ne bayan hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu 1785 annabi ya cika masa la ilaha illallah to daga nan shi garin da muka tijaniya wato alhamdulillah to daga nan ne wato ainihin khatmiya shi ya rabbi Allah ta'ala alaihi wanda wato a wannan baiti da muke fassarawa sai Ibrahim ke cewa inda na lila tsaji hatmun to wannan khatmiya din ita ce ibnu babal alayhi rabbi Allah ne ke faɗi ke cewa fil muharrami gada gawsar rashid khalifatan anil muhaimin al-majid ودي ذاك شيخنا بعرفة أكاه من حققه عرفة واتو shine cikin shekara ta dubu ɗaya kenan da ɗari biyu da sha hudu to abin da ya faru a shekara ta dubu ɗaya da ɗari biyu da sha hudu shine seventeen ninety nine sai tijjar da Allah ta alamu ya hau kujerarsa ta ainihin hatimiyya ɗin nan hatimiyya ƙarama ɗin nan cikin wato daren sha biyu ga watan almuharram daren litinin bayan dare ya raba to tiyar jallahu ta'ala ya gayyaci sayyidi ali harazim jallahu ta'ala kamar da yanda aka sani din nan yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyaci cewa za a naɗa shugaban waliyai baki ɗaya na duniya da na lahira min al-azali ila al-abadi shine wato khatiyyar da muka faɗi cewa ta bambanta da sauran wato makaman walitta irin wanda muka zana a can baya ita wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka tara waliyai duka haka yi ita ko wannan khatiyya to kusan gaba ɗaya ma a waliyai ba su fi mutum biyar su ne ulul azmi su da buƙatar jiyar su ne manyan waliyai baki ɗaya to ita ko wannan khatiyya ta ce tijani tana gadon khatiyya ce wato ta annabi sallallahu alaihi wasallam yanda annabi ta khatimul anbiya'i shi ko sai tijani shine khatimul awliya'i annabi masa umarni ya ce gaishe mutum ɗaya da ya tashi da gaishe kowa ba sai shi wannan sai bi Allah razum radiyallahu ta'ala anhu da jawahirul ma'ani annabi ya gaishe shi da ya zo sallallahu alaihi wasallam ga shi lokaci ya riga ya yi ga shi ba jirgin sama ga shi kuma ba wani abu za a hau ba sai ta yani ke rufe ido ta rufe ido sai ta yani kama hannunsa da ya tako ɗaya biyu na uku shi kenan sai ga sun bayyana arfa da ke tun da ke da sau ganin taro irin wannan ba. ga annabi sallallahu alaihi wasallam a zaune akan kujera cikin wata irin koriyar kubba ga annabawa manya da mala'iku da sauran sabai suna zaune a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam su kadai ne akan kujera annabi sallallahu alaihi wasallam yana murmushi yana hango shi to yana na udun ya waladi udun ya waladi udun ya waladi matsayi dana matsayi ne ne wani za su san wane ne kai wane ne su yake nan so tijani kansa yana kasa sai biyan da harazu ya ce ni ko ina ta kallo in ta zo tijan kansa yana ƙasa bai iya ɗagowa ba har ya taho ya taho ya taho yin zo gaban annabi ya duka ka annabi ya dawo bayan shi ta shi ɗana ya saka kujera ta je ta hau yau ne za ka wani ya san wani ne ko wani ne shi sai tijan ya je hau sai bi in sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaya kora ya kira sai dinali ce in go ta shi je ka sa wa ɗanka je sa masa aka naɗa shi tijan shi da shugaban wanda ya dace daidai aka yi duk abin da za a yi a nan to bayan an gama shi ne shi ibnu babai ke cewa yake cewa ba da share wa layalin irtaqa ila maqami al-aziz al-muntaqa maqamihi al-maktum an kulli al-waras wal nabi ma wara'ahu wara shi kuma wannan ya faru ne a cikin daren wato 18 daren wato daren 18 ga watan safar kenan ainihin daren litinin shi kuma to tijar jalla ne ke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan makami da yake na khatmiya rasulullah wani wali ya taba kaiwa ko ko wali yana ya san nan ne ke ba wanda ya taba kaiwa amma wali ya hudu sun san wurin biyu sun yi kokari sun zo rabi hasken ta ya dakatar da su biyu sun zo kwata kuma ya gagara su ne iso ta ce wane ne da wane ne ya rasulullah annabi ya masa shi da bi kadirin jeli yabul arabi al hati su suka zo rabi sai shi kuma wannan wato wato wanda suka zo kwata abul hasan shazali abul abbas al mursi radiyallahu anhu shi ke da sai ko ta canza hukun annabi ta ya dai dana sai jiran ya rasulullah yanzu wurin nan da muka har wani ya sani annabi ce eh amma ba su zo ba sai jiran ya rasulullah in dai wani ya san nan ba na san wurin ya rasulullahi na sani kana da iko a cikin ainihin wato baiwa ta Allah tabaraka wa ta'ala ka bani inda babu wanda sani in ba kai ba shi ne wannan wa da sharin wale halin din in ta kai da makani da azizul muntaka kenan daga nan ne to ya radiyallahu ta'ala ya hau kujerarsa ta tafiya wato babba ta take boyayya wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya boye ta banda Allah sallallahu alaihi babu wanda ya san wannan makami shi ne mai wahalar sani wanda yake za a yi shi ya ji jani tambaya ne ke tsara da ina za a annabi ya ce sa wannan a fili ne tsakani na da kai kar ka gaisu kowa ni ma ba zan gaisu kowa ba annabi ya gaisu kowa ba so tiyar ma bai gaisu kowa ba aka yi abun ba a duniya ba a lahira ba kuma ba a sama ba ba a ƙasa ba ba cikin haske ba cikin duba Allahu rasuluhu a'lam wannan shine ainihin makamin shi wato wannan wato wannan wannan sakamakon wajen da shi ko ke ga mana inda na bila qadi khatmu habu kanzan mudal to habu kanzan mudal sama din nan yana cikin wannan katmiya babban nan da muke magana ta yanzu shi ne can a wato maulam shi mujin yawar jillan buhar zanu ainin maratibu na waliyai iri iri iri iri yana ta sunnatal auliya ala alwa'i بالكل منهم صحة كفاية فمنهم من نفسه أما الورى لكونه النائب عن خير الورى صلى عليه ربنا ما فاضت أسراره على قلوب الصفات على قلوب صافة فشيخنا أحمد خطيب الأولياء والجيل المقتل في الأسياء ومنهم من ربنا بعد الورى خص بنفسه وبعض بالقرى ومنهم من نفسه من قرأ ثالثه أو هزه قد ترى ومنهم من بالصلاة خلفه ينتهي كالثلوث تاب عرفه ومنهم من بترابه نفع بمن يكون دفنه فيه وقع ومنهم النافع في من نظر إليه والعكس كذا متى ترى ومنهم من آله به انتفع أو صابه أو خادم له فقع ومنهم من خص قدرا أو بلد بنفسه أو جنسه أو الولد ومنهم من نفسه مقصور بنفسه ومنهم المشكور قد أما فيته البراري والقرى ككتمهم والجيل في كورا ومنهم المجمور والمسكور وهو بقرب ربه مسرور ومنهم من ساكن بين الورى بظاهر وباطن منه ترى سر إلهه به فكة ما ما ميزوه بينهم من العمى ومن بسيكهم له التردد بحمل أسئالهم يسدد ومن به ذو الأمراء تخالق في حمل كلهم فلا يغالق ومن يرى بقارئ الطريق يمد أيديه إلى الفريق بفوزهم على يديه وتقعدا بإذن ربه وأمره بدا ومن يرى في سورة الأبالي ولن يزل مراده بباله ومنه منقطع البراري أو شاهق جزائر البهاري ومنه لهانب أسآل الورى مع أنه بالكذب, بالكذب قد تفتر ومنهم ومنهم ومنهم وسر هذا جانب فيكتب وأنني ونن عينه أبوه كنزا مقال سما أبوه كنزا مقال سما تو أنني مقال تكي wato saboda dalili a akan wannan fassara ta habu kanzan mudal sama da suhu radiyallahu ta'ala anhu ya faɗi ka kaddara sai tijani radiyallahu ta'ala anhu takka ce ta Allah a bashariya da asirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan maqamin ne sai tijani kansa yake cewa dalabtu min sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam bulugul gayati fi aqsa maqamil qudbani yatul qudma allati ma fawqaha illa maqamun nubuwah na roƙa daga shugaban samuwa ya yadda in kai motar gurbani ya kwano wato wacce take makamin da babu wani makami sama da ita sai makamin annabi yace to fa qala li sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama maqamuka huwa maqamu alifun mimun ainun nunun alifun alifun alifun nunun zalin ta'un gainun ta'u wannan shine maqamunka to kan wannan maqami radiyallahu ta'ala anhu shine ziyara zuwa habu kanzan mudal sama ko tijanin kansar radiyallahu anhu yana faɗi yana cewa duk dai akan wannan suna cewa inna lana martabatan inda Allah ta'ala تناهت في الألوه إلى حد يرم ذكره ليس هي ما أبشيته لكم وليس الرهط بها لأجماع أهل الهج والإرهان على كفري أو على قتلي فضلا أمن أداه وليست هي التي ذكرت لكم بل هي من ورائها ومن خاصية تلك المرتبة أن من لم يهاجر على تغيير قلبي من أصحابنا بعد wato bi adami yurdi hurmati ashabina daradahu Allah min qurbihi wa talibahu ma manahu to ya rabbi Allah ne yace muna da wata irin martaba a wurin Allah tabaraka ta'ala wata kuskeci wato ta kai ainihin karshen sararin samaniya a cikin ɗaukaka ya zuwa wani irin bagiri ya zuwa wani irin iyaka wanda yake an haramta ambaton wannan makami wannan martaba sai ya ce duk martabar nan da nake gaya muku wato wannan martaba ba ta cikin wannan martaba da nake faɗi ba ita wace duk bayanin da muku muna da kaza muna da kaza wannan martaba ba ta cikin waɗanda na faɗi wannan martaba da zan yi bayanin ta to da baki dai ahlul haqqi wal irfani wato manyan waliyai ke da su za su taru abu ta kafarta ko kuma ci jini na ya halatta domin wato makami ne wanda yake yawo karfin hankali da tunani to in dai ku Allah ke irfan za su taru su ji na halitta ya kake tunanin waɗanda ba su ba to ya rabbi Allah ta'ala ne yace wato yana daga cikin hasiyar wannan martaba duk mutumin da bai kiyaye ba abu su sawa masoyin mu damuwa wato wato sahabin mu damuwa ana sawa sahabin mu damuwa a zuciya ba ka kiyaye alfarmar sahabban mu Allah tabaraka ta'ala ce to duk wanda ya wannan Allah zai kore shi daga kusancin sa kuma ya tuɗe hasken da ya bashi na imani sannan sai tijar da Allah ta'ala ne kansa yana faɗi yana cewa duk da kan wannan habu kanzan mudal sama sai tijar ya ce ukhbirtu min al-ghaibi anni aqawlu maqamati allati bayna al-ma'rifati wal qudwani tunni tidar ma bayna zuhri ila al-asr an bani labari daga halarar gaibi cewa zan yanke dukkan makamai waɗanda suke tsakanin ma'arfa da qurbaniya gwargwadon abin da ke tsakanin azhar da la'asar kuma yace tsakanin abin da ke cikin qurbaniya wa amma ma bainul qurbaniyati ila maqami allazi yuqtu bihi wa huwa fawqa mafatihil kunuz wa laysa fawqahu maqamun fil wilayati hatta wa أطلعها في مقدار ما يقرأ القاري في القدر مرتين yace amma abin da ke tsakanin ƙurbaniya zuwa makamina wanda aka yi min alƙawari zan samu shine wannan takliya din nan shi yana sama da ainihin mafatihul kunuzin sama da shi babu wani makami a cikin walta to wannan makami na zan yayyanke hijabanta cikin gurgudan abin da bai kai mai karatu ya karanta suratul qadr wato ina zan lafiya ce qadr sau biyu ba haka tambaye shi ne aka ce kam ha nawa ne adadin waɗannan hijabai da waɗannan makamai da zaka yayyanke yace la tusa babu wanda ya san adadin su Allah ba su ci sirkuwa a wata ruwayar kuma shi ne ce kila ni ta kullu ma'rifatul kubra fi waqti zuhri zaka shiga ma'rifatul kubra cikin wato waqatin azhar وتتقي جميع جميع المقامات التي بين المعرفة والقربانية من الظهور إلى الأصل ذاك يين في دكا مقامات ودن دكا كان المعرفة والقربانية daga azar zuwa la'asar wata da kullun qurbani ta biyu waqtul asl ta shiga qurbaniya daidai lokacin la'asar waɗannan dai duk isharu ne zuwa ga wannan ainihin makami da shi nake faɗi wannan sai Ibrahim ke faɗi wato wa inda na lil qadi hatu habu kanzan mutal sama irin maganganun shi wannan wato wato wato catholic kenan kuma yana faɗi yana cewa ana sayyidul awliya kama annahu sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya ni ne shugaban waliye kamar dai yadda ka san shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam ne shugaban annabawa yake cewa la yashrabu waliyyun wa la yusqi illa min bahrina wani wali baya sha ko kuma ya shayar da waninsa sai fa ce a tekun mu min nashatil awali ila allati rasul tun daga kaguwar halitta baki daya tun daga samuwar halitta baki daya har zuwa busar kahu sannan yana cewa innal hulul allati tafidu min zati sayyidil hududi صلى الله عليه وسلم تتلقاها ذوات الأنبياء وكل ما فاد وبرز من ذوات الأنبياء تتلقاها ذاتي ومني يتفرق على دليل خلائقي من نشأة العالم إلى النفس الدين وخصصت بأمور بيني وبينه إلي مشافعة لا يعلمها إلا الله عز وجل بلا واسطة yake cewa ka sani cewa kwarari na ilimin da hasashe da asirai waɗanda suke kwararowa daga zafin shugaban samuwa ko zafofin annaba ke karba duk ko abin da ikwararo na ilimai da asrarai da hasake daga zatin wato zafofin annabawa to zafi na ke taron wannan ainihin wato wannan wuta baki ɗaya zafi na ke karba daga ni ne ke rarrabuwa zuwa ga khala'iku baki ɗaya tun daga faruwar alam zuwa busar ƙaho kuma Allah yake bance da waɗansu irin ilimai tsakanina da shi ni da shi ga daga babu wanda ya san wannan ilimai sai Allah tabaraka wa ta'ala wadanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ni babu wasida to sannan Sayyidi Jihar Abdullahi ta'ala ne yana ga wani babban almajirin sa Sayyidi Abdullahi bin Muhammad al-Jili Sayyidi Muhammad bin Abdullahi al-Jilani radiyallahu ta'ala anhu lokacin da wani abu ya faru ya shiga damuwa sai ki gane shi na tsadda shi dan ya san kowa yake bi sai Jihar Abdullahi ne sa aka kira shi da yazo Sayyidi ya ce masa wa alam أنهم لو سألوني وقالوا لي من أين لك هذا لقلت من عند الله فإن قيل لي أجواه أو برؤية أو بهاته لقلت بغيت ابتداء أمري إلى الهدف الربانية دفعة واحدة منذ أن يأتي فصار أولي آخري وآخري أولي وبعدي كلي وكلي جزئي وكنت أنا هو من حيث أنا لا من حيث هو وحينئذ لو سئلت عن ألف ألف مسألة من أهم المسائل لأجبت عن هذا جواب واحد إذ كنت كالمصباح فلو أشكلت مني جميع المساجد ما نقص من ضوئي شيء والحمد لله يتجاني تكيه أسألني ya fi munkiran nan da suke wannan hayaniya suna cewa ya aka yi mama kaza ya aka yi shi ya tun ulya ya aka yi kaza ya aka yi kaza ya aka yi dalili kaza to dina ne ce da ni za su tambaya su ce da ni sai ina ka samu wannan lamari yaya abin yake ta sai in ce da su daga Allah ne ko Allah ya gaya mana innal fadla bi billahi yuti man yasha ko ko bana cikin waɗanda Allah yake wato ban cikin alin Allah ya ba su abin da yake to idan suka ce min shin wayi aka maka ko ko ya kai ko hadisi ka gani in ce muku wato abin da ya faru na tunkuɗi kaina da kaina farkon lamari na cikin halara rabbaniya tunkuɗa ɗaya tun ina yaro aka yi wannan sai farko na ya zama ƙarshe ƙarshe na ya zama farko sashe na ya zama baki ɗaya baki ɗaya na zama yanki sai na zama ne shi ta ɓangaren ni ba ta ɓangaren shi ba tun daga wannan lokaci da za a yi min tambaya miliyan guda to da daga cikin muhimman tambayoyi to wallahi tallahi amsa ɗaya zan bayar za ta warkar da wannan tambayoyi miliyan guda misali a tambaye ni kan tsarki wani tambaye ni kan alola wani kan sallah wani kan zakka wani kan hajji wani kan gado wani kan aure wani kan kasuwanci tambayoyi daban-daban to amsa ɗaya zan bayar za ta yi maganin tambayoyin duka yake domin ko na zama wato kamar wata fitila ce wadda Allah tabaraka ta'ala ya ajiye ta a duniya da za a zo da fitilu daga ko'ina a dinga jona daga jikina fitilun duniya a rika jona daga jikina to da haskina ba zai ragu ba ko ɗan kaɗan na gode Allah in ko tijar da Allah ta'ala ne ya gaya masa ke wannan duk ishara ne zuwa ga hadu kanzan mudal sama sannan shi tijar da Allah ta'ala ne kai yana faɗi yana cewa akhbarani sayyidul hudud bi anni ana al-qudub al-makatum min ilayya musafahatan la manaman fa qultu lahu wa ma ma'ana al-maktub فقال لي صلى الله عليه وسلم هو الذي كتمه الله عن جميع خلقه حتى الملائكة والنبيين إلا سيد الوجود فإنه علم به وبحاله وأن شيء معنى حقه كنزا مقلصما sai ya ce shugaban samuwa ya bani labari cewa ni ne ƙurbin makatuni na ji daga gare su zuwa gare ni ja da ja ba a bacci ba sai na ciyar zulla menene ma'anan ƙudubi makatuni ɗoyayye sai Allah zulla zama sai ce shi ne wanda Allah ta warka ta ya ɓoye shi wato gabarin dukkan halittar sa babu wanda ya san shi har mala'iku da annabawa sai shugaban samuwa kawai ni kenan ni kaɗai ne na san shi kuma na san halin da yake ɗauke da shi na ɗabi'un Allah tabaraka wa ta'ala sannan sai tijani yana faɗi na cewa nisbatul awliya ila al-qutub al-makatin kan nisbatul qamar ila shamsi danganan waliye da ke iya zuwa ga qutub al-makatin wanda sai ya faɗi a wannan baiti amma kan zan mudal sama wato kamar danganan wata ne zuwa rana وهو الذي هذا ما عند الأولياء من الكمالات الإلهية والأسرار الربانية وهكذا على جميعها وأكثر من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة وما اجتمعت في نبي ولا ولي قبله إلا فيه صلى الله عليه وسلم إذ الأقدار الذي رأده وما كشف الله لأحد من الأنبياء والأولياء عن بوائنها وأسرارها وخباها وأمورها إلا لسيد الوجود وأنا معه حمدا وشكرا لله وأما غيرنا فيعلم ظواهرها فقط وتجار جل تعالى عنه يكفي واتو shi kurbul maktum shine wanda ya tattaro dukkan abin da yake wurin waje na kamalatul ilahiyya da asrare rabbaniyai kuma ya tattaro wato ya tattara abu dukkan abin da yake gare su kuma ya samu abin da yake fiye da abin da yake wurin su domin ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana da biyu guda ɗari uku wanda ya sufanci da ɗaya Allah zai shigar da shi aljanna to waɗannan ɗabi'u ba su tattaɓa taruwa cikin wani annabi ko wani waliyi ba kamun bayyanar annabi Muhammadu zahirin su da baɗin su cikin annabi kawai shi kaɗai sai kuma kuduban da suka zo bayan annabi amma Allah tabaraka wa ta'ala bai taɓa yaye su ba bai taɓa yaye ainihin baɗininsu ba da wani ɗaya daga cikin annaba ko wani wali daga cikin waliyai ya bayyanar da baɗinin asraransu ya bayyanar da baɗinin ilimin waɗannan ɗabi'u sai ga shugaban samuwa shi kaɗai sai su yanke wa ana ma'ahu ni ko ina ta da sayyidin nabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana ya sanar da ni na gode Allah na gode Allah amma wani mu ko mun girman sai dai isin zahirin waɗannan ɗabi'u kawai sai san baɗinin su ba sannan sai biyan Allah ƙara masa yadda dai yana cikin tafsirin wannan abu hukanzan mutal sama yake cewa wato yake cewa ana allazi idza kana yawm al-qiyamati munadi munadin fil mawqif ya ahli al-mawqif hadha imamukum allazi kana madadukum min min al-alam ila al-ana ya ku ranar al-qiyamah ni ne wanda ranar alkiyama wani mala'ika mai kira zai yi kira a filin alkiyama zai ce ya ku ahalin mawkihi wannan shi ne limamin ku wanda madadin ku ike zuwa daga gare shi tun daga faruwar tun daga faruwar alam har zuwa yau sannan sai tijani Allah ƙara masa yadda yana faɗi da kansa yana cewa inna dalila awliya kullum yadkhuluna zumratina wa yatamassakuna bi tariqatina ويأخذون أورادنا من أول الوجود إلى يوم القيامة وإن المهدي رضي الله عنه يأخذ عنا إذا قام آخر الزمان وبعد مماتنا وانتقالنا إلى دار البقاء sanu dai cewa dukkan waliyan Allah baki ɗayan su za su shiga cikin zumran mu za su yi riko da ɗariƙan mu za su karɓi wurdan mu tun daga farkon wujudi zuwa ranar alkiyama kuma imamu mahadi kansa da ake faɗi idan ya bayyana zai karɓa daga wurin mu idan ya zo ƙarshen zamani bayan wafatin mu bayan mun yi intiqali zuwa gidan lahira zai karba daga cikin ɗaya daga cikin almajiran mu shine sai yake faɗi ita surar jini kal mahdi auna wa murshidar wa hu kullatun min rizai majaluhu ko min rizai majaluhu sannan sai tijar billahi da kansa yana faɗi dai cikin wannan makamin nasa yana cewa la madma'a li ahadin min al-awliya fi marati ashabina hatta al-aqdam al-kibari ma ada ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma ana li alayhi al-hurmatu ad-da'ima wal qulub al-kamil fi ad-dunya wal akhirati la man kabara sha'nu wa la man sagura yana cewa babu abun kwadayi ga wani ɗaya daga cikin waliyai a cikin martabar sahabbanmu hatta kudubai manya banda sabon ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace amma ni ina da wata irin alfarma a kan su wacce take da'ima wani ɗaukaka cikakke duniya da lahira ba wai waɗanda suka samu girma a cikin wanda sha'aninsu ya girmama ba da waɗanda suka wato waɗanda wato waɗanda suke ƙananan su da waɗanda suke manyan su dukkan su ina da wato wani irin ulumi babba a cikin su sannan sai tijar da Allah ta'ala yana faɗi yana cewa a adanin lahun jannati wa rasu maqam arba'ina nabiyyan lam ta wato lam tu da ligayra na kasu Allah tabaraka wa ta'ala ya bani a cikin aljanna gadan maqamin annaba arba'in ba a taɓa ba wani mu ba da kai waɗannan maganganu Allah Allah sallallahu alaihi wasallam ya isara da su ga sunan hadisai muna ta karanta su ko da yaushe sai tijani na cewa لو قلت بما علمه الله لي لأجمع آل الحج والغرفان على قتلي وأما ما أعد الله لأصحابنا من الفوز الأكبر فلا يظهر إلا يوم القيامة da zan furta abin da yake gare ni wanda Allah ya sanar da ni na ilimi tsakanina da shi da ahlul haqq wal irfan sun taru sun ce jini na ya halatta amma kaga abin da Allah ya tana dawo sahabban mu na rabo mafi girma wannan ba zai bayyana ba sai ranar alkiyama sannan sai tijar da Allah ta'ala ne yana faɗi na cewa a danin lahu shafa'ata fi asri ashfa'u fi ahlihi illa man afgadana fala yamutu illa kafiran walau hadda wa jahada fa hadha kulluhu min sayyid wujudi bi wa'din sadiq Allah tabaraka ta'ala ya bani ceton mutanen zamani na baki ɗaya tun daga ayyuwa ta har zuwa intiqali na zan ceci ahalin zamani sai dai wanda yi gaba da mu wannan ko ba zai mutu ba sai yana kafiri ko yayi haddi ko yayi yaki wannan ko daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga bakin sa na duwan saboda haka abubuwa da wanda wato wannan baiti ke dauke da shi mun ce za mu bi shi ɗin ɗin ɗin ɗin ɗin to wato abin zai zai zarce hankali da tunani za mu kai inda tun ana ganewa har abin kuma ya zama ba ba abin sa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kansa yayi magana ya ce man ahabbal qudbal makatumi faqad ahabbani shi wanda yake qudbal makatumi wannan abu kanzan mutal zama din nan kanzan mutal zama din nan to ni yaso wa man afdal qur'an maktum wa qad afdal wanda i gaba da qur'an maktum yake shi to ni yake sunna bakar siddiq kansa yayi magana yake man takallama bil qur'an maktum bi kalami su'u ya mutu kafiran illa an yatuba duk wanda ya magana banza cikin haƙƙin qur'an maktum kanzan mutal zama din nan to ba zai mutu ba sai yana kafiri sai dai in ya tuba sayyidina umaru radiyallahu anhu ya ce معرفة القلوب المكتوب أسأل من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف ومشهور والمكتوب لا يعرفه آل حتى العارفون بالله سيدنا عمر يسي سنة القلوب المكتوب يا سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحلا dan kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sananne ne duk wanda ya guji annabi ya guje shi ne kawai dan hatta ma abota addini wanda yake ahlul kitabin nan sai annabawan su sun musu bayanin annabi amma suka ƙi su ji saboda haka annabi ma'rufi ne amma kaga kudubul makasini har na sana Allah ma ba san shi to sannan sai na Usman shi ko shi yayi la yadali adun ala martabatul kudubul makasini tal malaika duka kai babu wani tsaye in kai da martabar kudubul makasini har malaiku ma sanna alikuwa ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ma ismuhu wa laqabuhu menene sunan kudubul makasini nan ne da kaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ismuhu ahmadu wa laqabuhu at-tijani يخرج من ذريتك في أشر الزمان تبرز ذاته على ذوات الأولياء والأقدار كما تبرز ذاتي على ذوات الأنبياء والرسل يتي قدوم المكتوم النو فكتا بين يسو نوسي ويلا قليل سنان سدي أحمد سنان لك وانسا تجاني دي وتدك شكو ذرية كتبسان زامني ذات ذاتي فمكن كولا تتكيري وذاته تنوليي فمن ذاتي بنا كما يند ذاتي نا يزرتي ذاته تنوى تدكشن أنبا دمان ظني shi ne halifan sai ke cewa inna ni mubarrizu a karani a wani su bayi wa karniltu tabrizal quruni bi amada shi ne ma'anan tabriz zatu ala zawatil awliya'i kama tabrin zati ala zawatil anbiya wa rusul to sannan kuma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato manya manyan jigajigan waliyai irin su abul wafa'i da bagadadiyar jillan ya yi magana shi abin da yake ya ce baharani lam yudiru ilmi lam yudiru ilmi alaihi ma ko kuna biyu ne kawai Allah bai tsinka yadda ni akan su ba قهر القلوب المكتوم لا يقل لا لا يقل الله عليه عادا من الاولياء الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم to kun kurbul makatin babu wanda Allah ya kai da shi ciki ɗaya daga cikin waliyai sai annabi Muhammad kawai shi kadai wasani to kuma bi farin nabi sallallahu alaihi wasallam to kun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yaqbalu la la la yaqbalu Allah alaihi adil illa Allah لا يقبل عليه عاد إلا الله باب إذا إن كانت إن تكون الله في الله وحتى من ياتك دنجا مغنغلو أكسين هكي وتوانا ببان ولي خلقا مقال سماء إنا حتى محمود الفرد إن لا أتعد في مصر لكي هنا تفضل القلوب المكتوم على جميع الأولياء كفضل إلين على الجنان bambanci falalar ƙurin makatuni akan dukkan waliye kamar bambancin illiyuwa ne akan sauran wato wato masu makami a cikin aljanna domin ku manzon Allah sallallahu alaihi kansa ya ce illiyuna la ga ya tafauka wa la matsalaba su waɗannan illiyuna ba su da ƙarshe kuma ba a nema falalan Allah ne kawai ke bada Abu Yazid al-Bakani kansa ya faɗi ya ce man rafa martabatul awliya'i fawqa martabatul qudubul makatuni faqad atabil buhtani wa man ata bil buhtani la'anahu Allah duk wanda ya dauka martabar wani daga cikin waliyi akan martabar qurbul makatuni kan zan mutal sama to shi kenan hakika ya zo da mummunar ƙarya duk wanda ya zo da mummunar ƙarya irin wannan Allah ya tsine masa sannan Mahmud Kurdi da bari ba dai sai da ƙara yin magana yake ma khalaqa Allahu al-awliya man huwa afdal min al-qudub al-makatuni wala mislahu Allah tabaraka ta'ala bai taɓa halittar wani waliyi bai taɓa halitta daga cikin waliyai wanda ya fi ƙurbin maktum ba daidai da ƙurbin maktum ba daidai ne shi balle wanda ya fi ba ta da yi sannan Ibn Abdulsalam bin Nasir shehin shehu Abul Hakim Shazali radiyallahu anhu yana faɗi na ta ya fi rajulun fi akhir zamani yuqalu lahu ƙurbin maktum man kana kariya littiba'ihi yamutu kafiran illa idza taba wato wani mutum zai bayyana ƙarshen zamani ana ce da shi ƙurbin maktum ne duk wanda yi gaba da shi ko yi kiyayya ko yi suka ga mabiyansa to zai mutu kafiri sai dai in ya tuba sannan Imam Al-Ghazali radiyallahu ta'ala anhu shi ma ba a bashi baya ba shi ma sai da yi magana saboda Annabi yayi yace sajadat anwarul awliya ajma'ina بنور القلوب المكتوم كما سجدت أنوار الأنبياء بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتو دكا هسا كان waliyai baki ɗaya sun yi sujjada baki ɗayan su ga hasken ƙurbul makasini canzan mutsal sama kamar yadda hasashen annaba baki ɗaya suka yi sujjada ga hasken shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan sai bi Imam ibn Ahmad al-Maghribi al-Mardi radiyallahu anhu shi ma yayi magana eh ne kwarai da gaske yake faɗi kisa law qala umri ila akhir zamani da kuntu muridan bil qudub al-makatini abul abbas at-tijani da Allah tabaraka ta'ala zai ja da raina yi tsawon zamani kurbul makatuni shi wannan babban wali to da na zama muridin sa da na fita daga cikin dariƙar da nake in sallama almajirai na baki ɗayan su nima in zama muridi da shi wannan babban wali sannan sai bi Abdurrahman Sa'alabi ne dariƙar Sa'alabiyya yana faɗi da kansa yana cewa ya ati rajulun fi akhir zamani takunu fadailu ashabi ka fadailu sahaba radiyallahu anhum ajma'ina yace wani mutum zai zo ƙarshen zamani falalar sahabbansa za su zama kamar falalar sahabban nan na shugabanni wani yace shugabannin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani ba'arin waɗanda suke ganin sai ce akhadna an ismi wa kunyati ka ba mu labari ne sunan sa menene alkunyarsa sai ce cewa ismuhu al-mashhur sayyidi Ahmad bin Muhammad bin Muqtar sunan sa kenan wa kunyati amma alkunyarsa wato laqaninsa al-maqtuni ana ce da shi ilmul maqsud sannan alqulub tahani wa wa zani ne dariqar wa wato wazaniya radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi magana akan qulubul maqsud kan da mutsalaka ma din nan da shi hudu a wannan baiti yake cewa baitullahi yaduru bi diyarina fi kulli sanatin 70 marra dakin Allah yana kewayawa ne da kewayawan mu a kowace shekara so 70 in muka motsa sai dakin ma ya motsa lakin bi amrin qutb al-maktum abi al-abbas al-tijani amma ba da umarnin qutb al-maktum abi al-abbas al-tijani mu kuma muke motsawa yake cewa wala yutilu al-jahd fi adiyatin lahi bai kamata mutum ya jayayya ko ya mutu a cikin kyautar Allah subhanahu wa ta'ala sai da ka sanin qutb al-maktum da ya bane dai mai yawa da in mun ce za mu ci gaba da bayani kuma abubuwa za su yawa saboda haka za mu dakata a nan